أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna uku ga wata na takwas hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda haka yin ya dace wa bakwai kin watan uku miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala na'am hudu ga wata ne yawa kenan hudu ga wata na sha'aban shekara ta 1443 wannan zai zamanto darasi na goma sha biyu a cikin littafin al'aqidatu at-tahawiyya sati da ya gabata mun tsaya daidai gabar da malam yake bayani akan wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina yani mu ahlus sunna wal jama'a ba ma gadacewa ko halacci na hutu na hutu ala a'immatina akan jagororinmu wa wulati umurina da majibintan lamarinmu mana su ne shugabanni lalle hutu na hutu da shugabanni wannan bai daga cikin aƙida alusunna wal jama'a ubangiji subhanahu wata'ala ya ambaci cewa ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul sai ce wa qulil amri minkum ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon shi wa ulil amri minkum sannan kuma da jagorori ko kuma shugabanni a cikin ku kenan hutu na hutu da shugabanni bai daga cikin aqidar musulunci to wannan shine abin da malam ya ambata mana anan manzalla sallallahu alaihi wasallama ya faɗa akan haka man yuti'il amira faqad ata'ani duk wanda yayi da'a ga shugaba manzalla ce ni ne yama biyayya sannan kuma wa man ya'si al-amira faqad asani duk wanda ya saba wa shugaba manzalla sallallahu alaihi wasallam ya ce hakika wannan mutumin ya saba mini shekul islam ibn taimiyya allah ya rahama gare shi yake cewa ma kharaja qaumun ala imamihim illa kanat halatuhum ba'da al-khuruj aswa min halatihim qabla al-khuruj bayan da za a yi wasu mutane su huta daga cikin shugabanci su ce su sun ishi kansu da kansu face sai kaga bayan hutan sai sun yi shiga cikin rikici sama da abin da suke tsammanin cewa rikici ne a lokacin da suke karkashin jagorancin wani kenan wannan shine abin da malai yake ambata mana anan sannan kuma yace wa in jaru koda waɗannan shugabannin jaru ya'ani sun yi ta'addanci sun ketare iyaka ba a hutu na hutu da su sannan kuma wala nad'u alaihim ba ma addu'a a kansu me addu'a a kansu mutum ya daga baki ya rika zagin shugaba yana la'antar shi yana tsine mishi albarka wannan iya daga cikin ɗabi'un da zaka samu haka zaka ga wasu na yi ya daga baki ya zagi mutumin da shi ne shugaban shi to wa in jaru ko da sun ƙetare iyaka sun yi abin da kake gaba daidai ba ne ba baya halatta ka yakan abin da ke kanka shine ka musu addu'a ka yi addu'a ca ubangiji subhanahu wa ta'ala shirye su saboda shiriyar shugaba shine shirya al'umma amma lokacin da ya zamanto duk inda muka zauna kawai fadodi za a rika kafa ana ta tsine musu albarka sai su tsinu sannan kuma rikicin da tashin hankalin da tsinuwa kuma ta fada kan kowa Allah kiyaye shine malai ce wala nad'u alaihim ba ma addu'a akan su addu'a ta banza ɗaya daga cikin magabata al-fudail ibn iyad Allah ya rahama gare shi yake rawaitowa daga al-imam ahmad ibn hanbal wancan satin na ce sufiyanu sauri kuskure ne al'imam ahmad ne ke cewa lau an ni a'alamu annali da'awatan mustajabatan ya ce lasaraftu sultan inda na san ina da wata addu'a tallin tal ɗaya-ɗaya wadda Allah zai amsan muni ya ce wallahi shugabana zan ma'adda Allah gyara shi wannan imam ahmad shi ne imam ahalus sunna wal jama'a ga kuma irin azabar da ya sha da bone da kashi wanda ya sha a hannu irin waɗannan shugabannin ya waɗi abin da yake addini ne a kama ariye shi amma yake tambaye shi inda yake ca inda iya da addu'a guda ɗaya wadda ya tabbatar da cewa amsassa ce a wajen Allah ya ce wallahi shugaba zai ma addu'a Allah shirya shi maliki ca wala nanzi'u yadan min ta'atihim yani ba ma hudda hannunmu mu ce mun hudda hannu ba ma biyayya ga shugabanni malice wannan baya daga cikin aƙidar da addini ya rarrashi kamar ka ce kai yau ba ruwanka eh kai baka gargashin jagorancin kowa wannan kuskure ne malice wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jalla faridatan kuma mu aƙidar mu shine biyayya da da'a ga shugaba cewa wannan biyayyen da za mu yi min tsa'atin lahi azza wa jalla iya daga cikin ɗa'a ga Allah mai girma da buwaya faridatan wani abu ne wanda yake na tilas a kanmu me yasa saboda Allah ya umarni ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul sai ce wa qulil amri minku waye umarni Allah yi sannan bayan haka nan kuma malam ya amaru matukar waɗannan shugabannin ba su yi umarni ba bi ma'asiyatin da abin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala ne yana za a musu biyayya da da'a a cikin abin da aka tabbatar da cewa ba ba abin da ya shahi fandarewa Allah bane ba to shi ma wannan za a duba a ga masalih da mafasid a wancan satin mun ba da misalin hajjaj ko akwai magabata wanda sun rayu tare da shi amma sallar la'asarar lokaci sai kai ta kusan sallar juma'a sai kai ta kusan la'asar ko la'asar kimma mutane su yi sallar su ta azahar a gida su huto masallaci in lokacin da ya ga dama ya huto suka yi a matsayin nafila take har Allah ya kawar da shi to wannan shine abin da ya kamata dukkan mutum mai imani ya rika auna ba kawai zahin kai ba zahin kai da damin kirji haka kawai ka jayo wa kanka fitina ka jayo wa al'umma ka fitina yanzu wani bala'in da ya afkawa al'umma na 'yan ta'adda da sauransu duka zahin kai ne baka karanta abin da addinin kai waɗi ba haƙiƙanin karantawa kawai sai ka je ka shiga wani abu kaga kai baka yi sa'an wakan imani ba manzan da Allah ya turo ma gaba daya wanda manzan Allah yana cewa ana atqakum lillahi wa akhshakum la mazalla yana faɗi wa sabacciya na hi kowa jin tsoron Allah amma gashi yana bauta wa Allah a cikin ɗakin ka'aba gumki sama da 360 ko 360 tsoron Allah ne baya yi shi yasa bai hudda su maguma kanna inna awwala baitin wudi alin nasi mafi girman ɗaki a ban ƙasa wanda aka ɗora don bautan Allah wanda shine ɗakin ka'aba amma kuma gashi a cikin shi abinda Allah ya hi kyama shine shine gumakai kai amma kuma ga sa a cikin ɗakin Allah ko manzo Allah nan yake tsayawa ya bauta wa Allah subhanahu wataala me yasa ba su bude ɗakin ba da dare suka kakkare goma kan da haka in za ka yi addini wajibi ne karantar tarihi wani abu ne mai muhimmanci a cikin harka addini ka karanta ka san yaya aka yi addinin ba wani abu ne da za ka zo ka ce yau kai ne ka buɗe ido za ka fahimci kaza ko kuma kaza a tuni an rige an ƙare maza sun bauta wa Allah tuni Allah ya tabbatar da cewa 'yan aljanna ne za ka kaɓata makanka lokaci karka yarda wani ya zo ya yi istimalinka yani ya yi amfani da kai saboda ruguje wani abu da yake na addini ne ka jawo musulunci tuhuma ka jayo mushi yankon jini akan kuma abin da kake kai kawa ba gaskiya bane ba da haka karkace kuma dole he kana rayi a ce yau shekara nawa yau shekara nawa kimtsin nawa kuma kuka ba mutane wacce gwagwarmaya kuka idan mutane su kimtsu su shiga taitayen su kai watakila kai da kake maganan ma kai ma a cike kake da datti ƙariya aikinka ne gulma annamimanci rishin jin tsoron Allah wawuran dukiyar al'umma duka lam taslam min haza wala zaka kuma sai ka ci a jihadi zamu to wajibi ne a rika auna abubuwa da mizani wanda yake na addini ne lalle jihadi tozo ne na addinin musulunci izza ce ta addinin musulunci amma dole kuma sai an samu yanayin da addinin ya bada dama a yi shi maliki cewa wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afat mu rika roka musu ubangiji subhanahu wata'ala akan ya shirye su bis salah wal mu'afat Allah ba su lahiya Allah ya ba su lahiya yanda za su tsaya su tsaya akan al'amuran mutane saboda ana iya yin shugaba misali bai da lahiya kuma ba wanda isa sarke shi to a cikin wannan yanayin da yake ciki sai ku ga al'amuran ƙasar gaba ɗaya sun tabarbare saboda shi dai yana matsayin shi na shugaba sai ya samu wani ja'iri daga gehe ya zama to shi ne zai gudanar da abubuwa kuna makamancin wannan to kaga wajibi ne a rika ka rika ma shugabanka addu'a Allah ya shirye shi ya gyara al'amuran shi kuma Allah subhanahu wataala ya bashi lahiya cikakka saboda ya ma al'umma shi hidima mali cewa nattabi'u sunnata wal jama'a kuma muna bin sunna ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal jama'a kuma muna bin al jama'atu mana sune jama'an da suke kan abin da yake daidai ko da mutum ɗaya ne shi yake amsa sunan jama'a mali cewa najtanibu shuzuz muna nisantar duwan abu wanda yake shuzuz wani abu na banza wal khilaf ko kuma ka ce bangarewa wal khilaf da sabani sabani yanzu akwai wanda za ka ga manhajin shi kawai shi rikicin sabani ne kawai bai tsaya ya ajje hankalin shi ya bauta wa Allah subhanahu kullum ya cikin sabani wal wal furqa haka kuma da rabuwa wane kama kaza wane kama kaza sai zamanto an yi ta bugawa akan abubuwan da babu wani dalilin addini a kansu to wannan gabar da malik yau ambata mana anan tun daga bayani akan cewa wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu shuzuza wal khilafa wal furqa malik ce wannan al'amari aslun azimun min usuli ahli sunnati wal jama'a mana wannan wani asali ne mai girma daga cikin usulun ahli sunna wal jama'a meye wannan abu وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم شين بن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الله يهوريم أكان هكذا أتسايا تساين دكا أكان أتهي أكام أبند من ذا الله يزود شيء بأبند واني أنسان زوتيا إرقنا با شين من ذا الله يكتوى فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا duk wanda ya rayu a cikin ku sai ya ga sabani da yawa yanzu ka duba abubuwan da za ka gani da suna addini ana jingina su zuwa ga addini amma addinin su ne abubuwan da yake yaƙa kai tsaye amma kuma Allah an tsaya an tirji akan cewa wannan abin addini ne kuna makamancin wannan kaga wannan ikhtilaf kasir sabani da manzon Allah yake bayyana mana sai manzon Allah ce to didde yanda aka kai aka kawo ni ga abin da zan dora ku akai fa alaikum bi sunnati na hore ku akan ku riko da tafarki na sannan kuma wa sunnati al-khulafa ar-rashidin da tafarkin khalifofi na masu shiryaswa wanda suke shiryayyu sune Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhum ajma'in tamassaku biha mazallace ku yi riko da wannan sunnatawa wa addu alaiha bin nawajiz sannan kuma ku jimke ta da haƙoran ku matauna wa iyyakum ina muku ka shedi wa muhdasatil umur da kagaggun abubuwa fararru wani haka kawai ya miƙe kafa ya ce ai ai kaza ko abar kaza mazalla yake cewa saboda in kuka bi fararrun abubuwa mi zai biyo baya matsalar shine fa inna kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkira da sunan addini to bid'a ne idan aka ce bid'a ana nihin kirkiran wani aiki da sunan za a samu lada in aka yi kaza to ana bukatar dalili a addinance ana bukatar aya ko hadisi kuma akan karantarwar magabata na gani dole kar mutum ya ce maka ya kirkiri wani aiki na ibada sai ce to a ina aka ce ka ayi a ba a ina aka ce ka ayi bane ba magana ce ta cewa a ina aka ce ayi tunda kai kace za a yi go za a yi za a samu lada yanzu da Allah din misali in ka zo kace yin sallah bautan Allah ne sai wani cewa to sallai sai ka ce habawa ne bakar labari Allah cewa qimu salata kai mi ka ba shi hujja akan abin da kai da awan cewa addini ne kace sadaka yace aina aka hodi ka kawo shi bayani akan sadaka ka ka aya ko hadisi yace kaza ka kawo kaza to yanzu he mutun yazo tsaya yace a ku yi kaza bautan Allah ne sai aka ce aina kuma sai kuma yace to aina aka ce ka ai to wannan yana nuni akan cewa jahili ne na ƙasa da ƙasa kuma irin wannan in mutum ya ja karka bata makanka lokaci bata maka lokaci saboda jahili ne murakkabi allazi la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba kuma bai san cewa wai bai sani ba wannan kimma kenan kololuwan jahilci mutumin da bai sani ba amma shi a ganin shi kawai ya sani alhali ko bai sani ba to sai mutum ya ce maka to a ina ka cika ai a ba magana ina ka cika ai bane yanzu duk aikin da za a yi na ibada ba akwai bayani akan shi ba imma a cikin hadisi imma a cikin a cikin alqur'ani bai girma to haka kawai wani in yazo ya ce to ku yi kaza sai a tsara ma ido a ce to ya ina bayani me me dalili akan haka a manzo Allah ya ce kaza shikenan ya tsira a Allah ya ce kaza aka duba ga eh lalle ka tsira wannan abu haka nan ne to amma ka ce kawo dalili ka ce to a ina ka ce aka yi kaga almabda shine duk wani aiki na ibada tauqifi ne imana abu ne wanda yake aka zo tirs za a yi sai a saurara mai Allah ya ce mai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a aikata wannan shine ibada amma duk wanda zai zo da wani abin da babu dalili akan shi ta wannan bid'a ce kuma wannan magana bid'a ana magana bid'a akan harakan da ya shafi addini harakan za a samu lada ba kare aka mutane fanka ba mikro wane ne wa jirgin sama da sauransu in mutum bai hau jirgin sama ba zunubi nawa za a bashi lahimye mutane da suke makwabtaka da kasar saudiya da suke aikin hajji a mota suke zuwa wataƙila wani bai hau jirgin ba to shi kuma ya ne wace iba kawai wannan wani abu ne na rayuwa mikuro an yi shi saboda sisar da saƙo amma ba a ce ba ai in buku ba aiki da mikuro zunubi gare ku ko kuma aka yi aiki da mikuro ga irin ladan da za a samu wahu da haka da haka aikin ibada shi ake nihin cewa in ka ce kaza addini ne to dole kaka da bibi ba harakan da ya shahi ci gaba da wayewa na rayuwa ba wa kulla bid'atin dalala manzalla ce dukkan bid'a kirkirarren abu bata ne sannan kuma bata kuma ko daga ina take makomanta gidan wuta ne Allah kiyaye to kaga iya daga cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa kamar yanda malai ambata mana anan bin alkur'ani da hadisi mana za su nisanci duk abin da yake bid'a ne za su nisance shi sannan kuma ba sa aiki da abin da yake bid'a ne sannan duk abin da yake sabani da rikici hatta jayayya duk mutumin da zaka tattauna da shi a addinance kan kan huwaci cewa wannan mutumin dan rikici ne jayayya ne kawai yake ba dalili yake nema ba karka ba kanka wahala karka ba kanka wahala dama ba dole sai ba dole ba sai ya wannan ba sai ya gamsu ba amma kai dai za ka bauta wa Allah ka yarda ka gamsu da abin da kake bauta wa Allah da shi ta ɓangaren dalili kakka yarda wani ya zo ya ɗora ka akan abin da shi yake so shi yake so ya kai ka baro ka ya kai ka ranar nadama da tsine ma juna a ranar da wannan abin bai da amfanin komi da aka addini ba kayan kara ba ne ba magana ce ta ka sa idanka da hankalinka da iliminka da duk abin da kake ga cewa iya da muhimmanci a rayuwa don kaga cewa ka bauta wa Allah daidaitacciyar bauta ba akan son ran wani ba shi yasa duk wanda zai maka bayani da suna addini maka bayani akan Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun fahimci kaza magabata ga abin da suka gane suka bauta wa Allah tun suna rayi Allah ya safko da wasu ayoyin kuma ya ce waɗannan su ne masu imani da gaske Allah ya ce ya yarda da su su sun yarda da shi to duk wanda Allah ya yardan Allah kake nema to wannan shine abin da ya kamata ka himmanta da shi amma ba haka ba kawai ne zo sa ga ce ku biwa ne ko ku biwa ne babu hira a biwa ne wanda zaka bi kawai shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda in ka bi shi ba yanda za a yi ka tabe in ka bi shi kuma bin shi shiriya ce kai tsaye automatikiyan Allah ce wa in tuti'uhu yace ta hatadu in haku ka mushi da kawai kun shiri me da ga manzo Allah in abin da yace ayi ayi abin da yace a bari ka bari abin da Allah yace ayi kai abin da yace a bari ka bari amma kai zaman to kawai kai da'awar baki ne karka ruku da cewa baki ba wannan baki ba abin da zai zai amfana maka Allah subhanahu wataala yana amfani da abubuwan suke na gaskiya ne wannan hayaniya da rudu na rayuwa karya ya shagaltar da kai a kan bauta wa Allah subhanahu wataala shine ma lace wannan tabi'u sunnata wal jamaa muna bin as-sunna kenan tafarkin manzon Allah wal jamaa sannan kuma da waɗanda suka tai akan daidai wala jtanibu shuzuz muna nisanta duk abin da yake kaucewa ne sannan wal khilaf da sabani wal furqa da abin da yake zai ka raba kan al'umma a me yake raba kan al'umma ita ce bid'a ƙungiyoyin bid'a Allah kaɗai sun yawansu ga su na kuma kowace hanya za ka samu an ɗora wani mutum a kai shi ne ake bi yuwala wa yu'ada a kan shi ake soyayya a kan shi ake ƙiyayya amma tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi yana nan a gine akan ana so ne dan Allah ana ƙi ne dan Allah abinda zai haɗa ku abinda manzalla hudi abinda zai raba ku abinda manzalla bai hudi ba jiya da asuba na gitta wani masallaci wallahi in ka ga tsayuwan tsakanin wannan wani sahu da tsakanin wannan da na gaban shi wallahi ya kai na wajen ɗaya anan ɗaya anan sauran wannan kuma suwa haka haka haka za ka gani kuma aka zauna karatu za a yi karatun cewa manzalla ya yi bayani akan a gyara sahu kuma aka zo yin sallah kowa ya abin da ga dama akwai wanda suke ga cewa wai tahiyyar da ake kamar raba kan al'umma ne wallah ba raba kan al'umma ba ne akwai abin takaici ku zauna a ku yi karatu kuma a tashi aiki kawai kowa ya bige ban kai ya miya hannun karatun da hukai shi wannan karatun ba irin karatun boko ba ne ko karatun wannan duniya a shi karatu ne na aiki ku karanta ku yi aiki da shi wani shi ne addini na wani tilo ba irin shi ba ne ba saboda kwatano na shiga babban masallaci wannan na sabu na sabu zuwa juma'a kwanan bayan nan kan wata kuma sai dai shi an ajiye wani shaci wani tafi wani nan wani na eh wanda harami ma sun sa shi kai lafiya a kamshin rubuta na biyu da jama'a kan titi wani masallaci a harami ma sun sa shi wannan tun da jiya na ga su ma suna huddawa jiya ai wanda har alamu za a sa ga yan dawa ne zai tsaya ga yan dawa ne zai tsaya to wannan ba irin shi bane ba shi wanda kawai na ba ba ma wani sababi ba wani dalili haka ne kawai da haka mutum ya nisanci duk abin da yake sabani ne kuma sannan abin da yake na jama'a shi ne abin da yake daidai ko da mutum ɗaya ne akan wannan tafarkin to shi ne jama'a a wajen Allah su wannan taron yukin duka ba taron komai bane a wajen Allah da aka ka tsaya ka bi gaskiya ka nemi gaskiya inda take kai aiki da ita kawai wannan shine hutun zuciyarka shine mutuncin rayuwarka dan ka biya ma wani ka mushi da'a ka mushi biyayya me amfanin biyayya da zaku je gaban Allah kuna tsine ma juna tsakanin kai da shi bai da amfani maliki cewa gaba ta gaba yace wa nuhibbu ahlal adli wal amanati ya ce muna son ma'abuta adalci duk mutumin da yake adali ne muna ƙaunar shi muna son shi wal amana haka mutumin da yake da amana kaga waɗanda duka sifofi ne wanda addini ya ja hankali akan cewa mutum ya zamanto adali ya zamanto mai amana haka duk wanda zai zamanto yana da waɗannan halaye wajibi ne a gare ka kai ka so shi sannan wa nubghidu muna kyamar ahlal jawri waɗanda suke fanɗararru wal khiyanati da waɗanda suke masu ha'intar al'umma bi mana aka samu wani shugaban da adali ne ga amana kaga wannan dole ka so shi idan aka samu wanda kuma ga aljawr wal khiyana ga ƙetare iyaka da ta'addanci kuma ga yaudara to ko da baka so shi ba haramun ne a gare ka kai hoto na hoto da shi kamar da bayani ya gabata da su babu hirar hoto na hoto sai dai kai ta'adda akan can ubangiji subhanahu wataala ya shirye shi don haka mahabba shi so a addinance ya kasu kashi biyu ko kuma ka ce so ma kawai ya kasu kashi biyu akwai almahabbatu akwai son da yake amalun kalbiyun ne aiki ne wanda ya shi so aiki ne wanda yake na zuciya to wannan aikin na zuciya shi kuma ya kasimu ila kismain yana kasuwa zuwa kashi biyu kaso na harko akwai so irin na ɗabi'a so irin na ɗabi'a ka muhabbatul insani li ahlihi wa zawjatihi wa auladihi kamar da misali mutum yake son matar shi yake son iyan shi yake son abakan shi yake son abinci yake son abin sha fa hadhihi al mahabba la tadkhulu fi amri al ibada irin wannan son ba shi ake bayani ba akan so irin na addini saboda so ne irin na ɗabi'a kaso na biyu shine mahabbatun diniyatun shine so da mutum zai yi a addinance mana zaka so abu saboda addini miye zaka so saboda addini ba saboda abin da ya shahi ba saboda ɗabi'a ba shi kuma wannan son suka ce wa huwa ala nau'aini shi ma kala biyu ne annau'ul awwal kaso na farko mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala wa hiya a'zamu anwa'il ibada shine son Allah mai girma da buwaya wannan shine mafi girman so wanda yake da alaka da abin da ya shafi addini ibadatur rahmani ghayata hubbihi wanda son nan kuma yana bayani akan bautawa Allah iya makura kana mai son Allah mai girma da buwaya to irin wannan son addini ne wanda baya halatta a cikin zuciyarka kama wani gurbin da ya kai irin wannan son na Allah subhanahu wataala sannan son annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wannan duka wajibi ne dan Allah ya zargi waɗanda ba sa son shi Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan sai ya ce yuhibbunahum ka hubbillah daga cikin mutane akwai waɗanda suka riƙi wasu ababen bauta kuma bayan Allah suna son wannan abun bautar ka hubbihim lillahi irin son da suke ma Allah to wannan hatsari ne mai girma fa hada shirkun fil mahabba wannan shirka ce a cikin soyayya allati hiya a'zamu anwa'il ibadati walidhalika Allah yake cewa wallazina amanu su kuma ashaddu hubban lillah su masu imani suna da tsananin soyayya ga Allah mai girma da buwaya da haka bangare na farko shine kenan mutun ya so Allah kenan a cikin son da yake ibada ne kenan so ya kasu kashi biyu akwai na dabi'a wanda wannan babu laifi akan shi akwai so wanda yake na addini na addini kuma ka saka shi biyu kaso na farko daga ciki shine son Allah kaso na biyu shine almahabbatu fillahi wali ajalillahi almahabbatu fillahi kaso abu dan Allah kaga so na farko ai son Allah ne kai tsaye shi kuma na biyu almahabbatu fillahi wali ajalillahi kaso abun fillahi dan Allah wali ajalillahi kuma saboda Allah malice wa zalika bi an tuhibba ma yuhibbuhu Allahu min al-a'mali wal ashkhas wanda wannan kuma yana takaituwa akan mutum ya so abinda Allah yake so na daga ayyuka ne sannan kuma da irin kalan mutanen da Allah yake so wajibi ne a gare ka kai ma ka so su kaman me malice tuhibba ahlal imani wat taqwa dole ka so ma abuta imani da tsoron Allah kai da zaman to kai soyayya ka tana mabniyatun ala dunya daga an ga kana alaka da wani to kawai harakar duniya ce kana kwaɗan wani abu ko kana tsammahanin wani abu kai ba za ka so mutum don Allah ba to wannan kaso ne na biyu wanda shine almuhabbatu fillahi wali ajalillahi dole ka so duk mutumin da yake da imani Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu tuba kai ma wajibi ne ka so masu tuba wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tsarkaka wajibi ne kai ma ka so masu tsarkaka sannan Allah yake cewa inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa daga kai ma wajibi ne a gare ka duk wanda Allah ya ce yana son su dole kai ma ya zama to a ce kana son shi manzalla sallallahu alaihi yake cewa awsaqu ural iman mafi karhin igiyar imani yace alhubbu fillahi wal bughd fillah so dan Allah da idan Allah wanda ya so Allah ka so shi wanda kuma yake Allah ka kishi kaga wannan so ne dan Allah shine kaso na biyu da malamin ya magana dan haka manzalla ya ƙara ambatawa a cikin wani hadisi cewa salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman abubuwa guda uku duk wanda ya tsinci kanshi a cikin su to wannan mutumin ya samu dadin imani yace an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah daga cikin waɗannan abubuwa mutun ya so wani ba komai yasa kake son shi ba ba wani intere na rayuwa kana son shi ne kawai dan Allah to kaga wannan shine kaso na biyu wanda yake da alaka da reshi na biyu a cikin abin da ya shahi abin da ya shahi soyayya da haka dai dole in zaka so kaso dan Allah sannan kuma idan zaka ki ma dai wajibi ne a gare ka ka idan Allah mali ce wa naqulu muna fada a cikin matanin Allahu a'lamu fi mash fi mashtubiha alaina ilmuhu zamu fada mu ce Allah shine mafi sani a ina fi mashtubiha alaina ilmuhu a cikin abin da sanin abin a hili ya rikice mana mun kasa tantance wannan abin ya yake idan ka gama sai ka ce Allahu a'lam Allah shine wafi sani yanzu ka duba halin magabata mutum zai yi bayani yayi bayani yayi bayani in ya kare kuma sai ya ce Allahu a'lam Allah shine wafi sani da haka kaga wannan iya daga cikin shi ma abin da yake na aqida wanda yake wajibi ne akan mutum ya kula da shi muhammad malam salihul fauza ne ke cewa hadhihi mas'alatun azima wa hiya mas'alatul ilmi ita ce mas'ala ta sani fa innal insana la yaqulu ma la ya'lam mutum kar ya faɗi abin da bai sani ba abin da ka sani ka faɗi abin da baka sani ba ka ja bakin ka kai shiru in alima shay'an qala bihi in ka san abu ka faɗi wa in jahila shay'an fala yaqulu bihi in ko baka sani ba kai shiru ولا يقول في امور الدين والعبادات ولا يدخل فيها بغير علم karka fada a cikin abin da ya sha al'amura na ibada da bauta abin da baka da wata masaniya a kan shi bal ya tawaqqaf aka ce wani bai kaza ka ce Allahu a'lam baka sani ba eh ba dole bane ba ko malami ne a ce duk tambayar da aka maka sai ka ba da amsar ta abin da ka sani ka ba da amsa abin da baka sani ba kuma ka ja bakin ka kai shiru ka ce Allahu a'lam ka ce Allah shine mafi sani imamu malik imamu daril hijira wannan babban malami ja'ahu rajulun wani mutum ya zo wa imamu malik fasa'alahu an arba'in na mas'alatan ya mushi tambaya a cikin mas'aloli guda arba'in malam mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza sai dai mai tambaya arba'in fa'ajaba an arba'in minha imamu malik sai ya ba da amsa tambaya hudu kawai ya bar nawa 36 duka babu amsarsu wa qala fil baqi sai yace a sauran tambayoyi yace la adri ban sani ba fa qala ar-rajulu sai mutumin da ya tambaye ke cewa ana ji'tuka min kaza wa kaza ala ra'ilati malam daga gari kaza wani taso na hado tambayoyin ɗan garin mu nazo kuma in zo ka ce baka sani ba malam wa taqulu la adri ka ce baka sani ba kala imam malik yake ce mushi irkab rahilatika ka hau abun hawanka warje ilal baladi allazi ji'ta minhu ka je ka koma garin da ka zo daga can wa qul ka fada a cikin garin ka fada ka kara cewa sa'altu malikan fa qala la adri ka ce na tambayi imam malik ya ce bai sani ba je ka ka fadi musu ba sani ba wannan shine al-alimur rabbani al-alimu arrabbani malami na Allah wanda abin da zai hodi yana tunanin mi zai iya abin zai kwashe tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ba ka a ce misali ai malam wani ya ce bai sani ba to idan ya ce bai sani bai sani wani yana ga cewa ya ce bai sani ba zai isqatin haibar shi imana yana yana kwarjini gare shi ko iya da wata daraja ko ana iya da wata miza ko ana mai wani kallo na kaza ba zai iya cewa almajiran shi ba ko kuma a mushi tambaya ce bai sani ba da tasowa haka zai kama yi ta kewaye-kewaye saboda shi yake dubawa yana duba mutanen da suke bibiyar shi ne saboda kar su hasa bibiyar shi la haula wala quwwata illa billah kenan yardan Allah kake nema ko kuma sha'abiya kake nema shi a harakan da ya shayi addini duk wanda sha'abiya yake nema to gwanda ka bar haraka addini ka je ka misali ka zama dan siyasa eh dama duk abin da zaka yi kowa ma san dama mutane ne kake nema to kai harakan misali karatu za a yi kowa ne za a yi sai ka ce sai an sa sai mutane sun sun yarda da kai sai sun bi ka sai sun rika maka kaza zabe za a yi baratana ka ce daga cikin magabata fa akwai wanda in majalisi yayin majalisi soke majalisin yake sai soke shi mara an an dankan mutane suna jira sai soke majalisin lahiya ya ce aksha ala nafsi ina jiyewa kaina tsoron haka kuma kowa san kanshi kaga wannan yana nuni akan cewa yana faman ya za a yi rabu ya gaje da Allah ya wanye lahiya zuwa ga Allah ya wanye lahiya amma ga mutum wai kawai shi dole a ga girman shi ko kuma yana gama kaman wani matsayi ne na musamman duka alaka ce tsakaninka da Allah waɗannan duk wanda zai saurare ka bibiye ka neman ya za a yi ne ya zamanto a wajen Allah subhanahu wataala bai da matsala kai ma da kake karatun kai ma ya za a yi a wajen Allah zama baka da matsala wannan ishi shine alqasimul mushtarak fa duk wani abin da ake tunani wanda ba wannan ba kuskure ne karatun addini ba karatun duniya bane ba kaji a ce a to kai in ka karanta addinin nan me za ka fito me za ka fito wai me za ka fito ba za ka iya zama minister ba ba za ka iya zama wani dj ba ba za ka iya zama wane ne ba mai amfanin abu masaki ne nasu sun jahilci cewa shi karatun addini da ake shi don neman a tsira lahiya ne a yi rayuwa ko mai kyau wallahi duk mutumin da ya karatun addini don allah wannan karatun da zai a cikin na addini a cikin rayuwar shi wani alheri da haske da zai da gani da nutsuwa da gamsuwa da zai rika samu a cikin rayuwar shi wallahi wani abu ne wanda wanda ya mallaki duniya gaba daya wallahi bai da wannan abu kad ku me matsalan duniya kaman dole sai an ga komai shakal mazhar mai kyau shakal kaza mai kyau me ake ruduwa da shi a wace irin riga ya sa wace irin mota ya hau wani irin gida ya gina shine kawai abin da ake auna mutane da shi sai ya gina ya sa ya yi waye ya yi wa amma kuma a cikin zuciyar shi bai da nutsuwa mithqala zarrati ya karatun addini ba karamin alheri ba wani alherin da ya kai shi a cikin rayuwa kakaf duk wani matsayi da ka sani na rayuwa wallahi bai kai ba karatun addini kai ba ba za a mayi kwamfarin sau ba na a rika cewa kaza hi kaza ba masu an shi bane ba kwata-kwata ba sa shi bane ba kwata-kwata karatun addini za ka yi ka yi karatu tsakaninka da Allah kuma ka nemi yardan Allah a cikin wannan al'amari wani shi ne abin da ake nema ka gani imamu malik ya ce ka je ka ce la'adiri wannan biyu sallallahu alaihi wasallam idan su'ila an shay'in manzala sallallahu alaihi wasallam ma idan aka mishi tambaya akan wani abin da wahayi bai zo mishi ba fa innahu yantaziru yana jira har sai wahayin ya zo كذلك الصحابة إذا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا الله ورسوله أعلم مازال aka mishi wata tambaya sai ya jira sai wahayi ya zo idan bai da amsa to kuma kai kawai ka zo ka daɗi wani tashi hankali ka ɗora kanka ce kai duk abin da aka tambaye ka sai ka yi bayani saboda ka a gane ca baka da karatu sannan kuma sahabbai su ne malaman al'umman nan amma mazala in tambaye su akan wani abin da ba sani ba sai su ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzo su ne mafi sani fa hadha babu mala yace kaga wannan babin na a tambaye ka da sunan addini yace azimun wa khatirun babi ne mai girma kuma mai hatsarin gaske Allah mai girma da buwa yake cewa ga mutumin da zai yi alƙaunu alaihi bi gairi ilmin haka kawai ka yi magana a cikin tafarkin Allah a cikin haraka addini ba tare da wani sani ba wanda kuma da yawa tana faruwa wani yana da awar cewa malamin ne wani yana da awar almajirin ilimi ne wani kuma lamin haza wa lamin zaka shi ba malamin bane ba shi ba almajirin bane ba karatu ana yi ya zauna saurara ma bai da wani lokacin amma kuma duk matsalar addini in ta taso sai ya sa bakin shi a ciki sai ya sa bakin shi a ciki dole shi ma sai ya ce sai ce yo ai addini ma bai yarda da kaza ba alhali kuma an ka bibi addini ya yarda ba ko kuma ya ce ai addini ya yarda da kaza an ka bibi sai kaga addini bai yarda da shi ba ubangiji subhanahu wataala yake cewa qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan ka faɗa musu cewa lalle ubangiji na ya haram ya haramta al-fawahisha duk abin da yake alfasha ne ma zahara min hawa ma batsana da abin da yake bayyane da abin da yake boye wal ithma duk wani aikin zunubi wal baghya sannan kuma da ta'addanci bi ghairi bi ghairi al haqqi ba tare da abin da yake na gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun ku fada a akan Allah da sunan addini abin da ba ku da sani akan shi Allah yake cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm karka shiga abinda baka da masaniya akan shi saboda inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da abinda zuciyarka take ambatawa duka abin tambaya ne a wajen Allah subhanahu wataala gobe kiyama anan malam malam fauza ne ke cewa ya akhi ya kai dan uwana yas'uka an taqula la adri abin ne mai sauki kace baka sani ka huta wa man kala la'adari duk wanda ya ce kuma bai sani ba ya ce faƙad a jaba ai amsa ce bada ba ce ya kasa bada amsa ba amsa ce bada saboda ya ce bai sani ba ai ba shuru ne ba malice wannan ita ma amsa ce ai ya ce wala ta taharras wa ta fi ahkami shar'i bi ghairi basiratin karkar a kirdado kana kutse a cikin harkar addini ba tare da wani ilimi ba ba tare da wata basira ba wa qawlu la adri fi ma la ta'lam laysa naqsan fika ba ragowa wace a gare ka ba wani abu ne ba dan ka ce baka sani ba sai ma ya ce bal al'aksu bari ma dai a tambaye ka abinda baka sani baka ce ka sani wannan shine na kasa a gare ka saboda Allah zai tsira kai tambaye ka cewa me yasa ka ce kaza me hujja ka me dalilin ka kaga abu ai mai girma ne to Allah kiyaye wannan shi ne abin da maliki ambatawa nan sai gaba ta gaba maliki ce wa nara ya ce kuma iya daga cikin aƙidanmu muna ga halaccin almasha alal hufain shahwa akan hufi guda biyu fi safari a cikin bulaguro wal hadari da cikin zaman da cikin zaman gida duka mutum zai iya yin shahwa akan hufi ko akan suseti kama ja a fil asari kama yadda ya zo a cikin hadisi to wannan matsala mai sa aka ta a cikin aƙida umar kalle ta aifi ihu ce magana kan shafa akan hufi malik ya cewa abinda sa aka kawo ta a cikin aƙida li anna hadhihi mas'ala an kara hal mubtadi'a in bid'a suka ce a ai bai yiwa ai shafa akan hufi wa athbataha ahlus sunnati aw ahlus sunnati su kuma ahlus sunna suka tabbatar da wannan matsala tabbatacciya ce tunda dalili ya tabbatar da ita ba wanda sai kore ta sanan wal mashu ala khuffain tawatarat bihi al ahadith hadisai sun tunkudi juna masu yawa akan cewa lalle za a yi shafa akan huffi na malika cewa mimma wa mimman ishtahara anhum inkar al mashi ala al khuffain ar rafida wa suke inkarin shafa akan huffi sune yan shi'a rawafid su ne 'yan shi'a alhali ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni akan haka wamsa hubi rukusi kuma arjulakum ko kuma arjulikum da kira guda biyu gaba daya kowanne ya zo kenan dai matsala ta shafa akan hufi wani abin ne wanda yake tabbatacce a cikin addinin Allah wanda yake dan zaman gida zai iya shafawa a tsawon lokaci awa 24 kwana ɗaya kenan ko sannan shi kuma dan bulaguro iya da awa 72 kenan kwana uku malace wal hajju wal jihadu da aikin hajji da zuwa jihadi ya ce madiyani zartattu ne abu ne zarcecce ma'aulil amri tare da jagorori masu wanda majibintan lamari minal musulmi na daga musulmai sannan kuma birruhum wa fajiruhum wannan shugaban da zai jagoranci jihadin nan ko yana bin Allah ko kuma fajiri ne amma dai musulmi ne ba ko fajiri ne ila qiyamis sa'ati har zuwa tashin kiyama ba ran da waɗannan abubuwan za su tsaya duniyar musulunci waɗanda ba addini ba ne a gabansu maƙiya addini sun kai sun kawo akan rushe duk wani abin da zai iya haɗa musulmai akan kalma ɗaya da haka a yau babu wata ƙasa wadda za a ce gata nan ƙasa ce daula ce islamiyya mi'a fi mi'a ƙasa ce wadda kawai ƙasa ce ta musulunci kuma ita ce jagoran musulunci a duniya babu babu irin misali da aka yi daular islamiyya ta ƙarshe misali a daular usmaniya a turkiya wadda aka yi ƙasar turkiya wannan daula wadda ita ce runhuwa ta duwani musulmi na duniya a yau babu su an yi iskatinta an yi kace-kace da ita an watsa ta babu ita babu wata ƙasar da take tsayawa ta wakilci musulunci a yau babu shi babu ita wannan ƙasar baratana a yi maganin jihadi to ala'addi yadda aka dai shiga aka lalace amma waɗannan abubuwa guda biyu da aikin hajji da jihadin nan madiya ne zartattun abubuwa ne tabbatattu ƙarƙashin jagoranci na shugabannin musulmai sawa'un wannan shugabannin su zamanto masu bin Allah ne ko kuma zamanto fandararru ne ila qiyami sa'a har zuwa tashin kiyama la yubtiluhuma shay'un ba wani abin da zai iya lalata su iman abin da ya shahi aikin hajji da da jihadi sannan kuma wala yunqiduhuma ba abin da yake warware su kenan suna nan tabbatattu ne da suna addini ko da ba a jihadi dole ka yarda a cikin zuciyarka ta jihadin na addini ne kuma idan da Allah zai kawo yanayin da za a iya yin jihadi wanda yake cike da ka'idodin da addini zartar to wajibi ne a gare ka idan bukata ta kama dole kai ma ka je ka sa hannunka a ciki su kahuran nan rena kasashen musulmai suka kuma suka rena ma duniya gaba daya suka huto a wani matsayi na kaman su ne duniya tasu ce abinda suke so za su yi abinda suka dama za su yi in wani ya tashi ya wani abin da bai taka kara karya ba sai a cika duniya da bambami da surutu da hayaniya a kan cewa an yi ba daidai ba an yi ta'addanci yanzu misali kasar rasha azaba da take ma ukraine shi duk wani ba ta'addanci ba ne azaba da suka ma kasar libya duka wani ba matsala ba ce ba a kashe shugaba a walakantar da shi a tozartar da shi a tozartar da al'ummar a rushe komi makami ya yaɗu tsakanin mutane da duk da da'awar da ita majalisar ɗinkin duniya take yi da surutun da take na banza daga cikin manuhohin kawata ba akwai ba hana yaɗuwar makami to yanzu taɓa libi da suka yi makamin hana yaɗuwar shi aka yi ko kuma a dama ma aka bada wanda ya yaɗu yaɗuwa yi to su suke cin karensu babu baka kawai abinda suka tsara sai ga dama suka yi wannan shine daidai duwar abinda wani zai wanda ba su ba kawai ba haka nan bane to wannan kuma dama zalla ba mu labarin cewa tatada'a alaikumul alaikumul umam za a muku ta kamar yadda kattai majiya karhi suke ta akan bukurun abinci haka za ka ga al'umma sun yi ta akan musulunci yan ta'adda ne ta'addanci yaƙi da ta'addanci duka waɗannan kalmomi suna ciki wai kuma su 'yan ta'addan nan waye ke basu makami ai makami ba shinkafa bace ba a shago ake sai da shi kamar ababe ne wanda suna bukatan dukka da nutsuwa wajen bibiyansu kuma wani abu ne wanda yake bibiyan shi abu ne mai sauƙi lasiyama ita hukuma a karan kanta ko da wani abu ya kubuci ya gagara to walla al'ummar da ga su su taka kara suka karya a ce sun fitina al'umma sun gagare su akwai abin takaici a cikin wannan kuma duk wanda ya tashi kullum man habba wa dabba yansibu nafsahu ila islam sai ya jingina kanshi zuwa ga musulunci cha jihadi ne yake alhali al-islam bari'un minhu aiki nawa wanda ya kamata kai ai ba shi kadai bane aiki addini kuma alhali abin da kake yin ba akan ka'idar addinin ba kake yin shi akan san zuciyarka ne kawai ka kafirtar da kowa wanda manzalla ya ambata ya ambace su alkhawarij kowa kahuri ne duk abin da adana shi ka aikata na ba daidai ba kawai sai a ce ka kahuta da haka jinin ka ya halatta to kaga wannan duka matsala ce wadda shi jihadi yana nan addini ne addini ya tabbatar da shi kuma abu ne tabbatacce a cikin addini akan ka'idodi da sharaɗa da addinin musulunci ya dora kuma hallau bayan tabbatar nashi ana duba almasalih wal mafasid idan aka yi wani motsi wace irin banna ko alheri zai iya biyowa baya duka waɗannan abubuwan da suke dole a rika duba su da haka wannan abin da malaki ambata mana anan cewa lalle a al'aikin hajji da jihadi madiya ne abubuwa ne tabbatattu zartattu tabbatattu tare da jagorori na wali jagorori wanda suke na musulmai wannan jagororin su ko su zamanto masu bin Allah ne da kokarin da'a ko kuma su zamanto fajirai ne wannan biyayya a gare su wajibi ne sannan kuma da tahiyya akan wannan al'amari ila qiyamis sa'a har zuwa tashin kiyama la yudilhuma shay'un wala yanquduhuma ba wani abin da zai lalata wannan abu kuma ba abin da zai warware shi a ce a abin nan ba daidai bane ba ko kuma a yau yanda aka dami kalma ta jihadi an dami kalma ta jihadi da kaza da kaza da kaza sai ku to ku ce kai wannan jihadin ba ma addini bane ba in kuka yi haka kuma kun kafarta dole ku yarda iya ɗaya daga cikin abubuwan da addini ne yawwa sannan kuma yakan kahurai min ajali nashri tauhidi wa qam'i shirki dan yada tauhidi da dakile abin da yake shirka ga Allah subhanahu wataala shi ma kala biyu ne annawul awwal kaso na farko qitalu difa'in akwai al-jihadu daf'i bi ma'ana kuna jihadi amma kanku kuke kare yanzu misali in ka dauki yan Falastin Falastinawa kaga ai jihadi suke amma ko mi suke yi kansu ne suke kariya kamar mutun ne ya kawo maka hari a cikin gidanka shi kenan sai ka zamana maktufil aidi ka limke hannuwa a tashi za ka yi kai gurma da shi wannan jihadi ne shi ma shi da jihadu daf'i wa hadhihi alhala takunu fi halati dha'f almuslimina wannan yana kasance a lokacin da musulmai suke da rauni irin yanzu kenan duk da haka inda ake in wani yazo yace zai zo ya mamaye kasar ku yi wane ne to wajibi ne ku tashi ku yi jihadi fa innahu idza idza idza idza yake cewa fa innahum idza da'a al'adu idan ya zamanto shi adu da hamahum mana ya cimma kasashen musulmai da su musulman wajaba alaihim qitaluhum ya wajaba a gare su tashi su yaki fa yajibu ala jami'i man yahmilu silaha qitaluhum duk wanda zai dauka makami dole dauki makami ya kare kasar shi ya kare garin shi ya kare al'ummar shi manzon ke cewa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna irdihi fa huwa shahid ko da mutum ya zo misali gidanka yake nema zai yi fasikanci da matarka misali da sunan barawa kuna makamancin wannan ka tsaya gwagwarmaya ku yi kacakaca da shi in ya kashe ka kayi shahada in ka kashe shi kuma ka kashe banza wannan kaso na harko kenan kaso na biyu na jihari shine ke talu ƙwalabin yaƙin da ku ne za ku je ku nemo shi bi ma'ana wa zalika idza kana al-muslimun aqwiya idan zama to musulmai suna da ƙarfi fa'innahum ya zunar aduwa fi biladihim za su iya yaƙan makiya a cikin gari rukansu wa ya du'unahum ilallah su kira su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa'in a jabu in sun amsa wa illa in ba haka ba kuma ƙataluhun sai su yaƙe su amma kuma da ƙarhi kuma da ƙarhin da za ku yi haka Allah ke cewa ƙatiluhun hatta la ta kuna fitnatun wa ya kuna dinu kulluhu lillah har sai ya zama to babu wata fitina me fitina ita ce shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasar ta Allah ce bayin nashi ne duwar abin da ke gilma a sama na Allah ne sannan ubangiji shi ya kawo tsarin cewa a bauta mashi shi kadai kar hada shi da kowa daga kaga yin yaƙi don tsayar da kalma ta la ilaha illallah akan tsarin da addini ya yarda wannan wani abu ne wanda yake wajibi murihe da maganar ibn al-qayyim Allah ya rahama a gare shi yake ce annal jihada marra bi marahil jihadi da aka yi da sunan addini ya biyo zango daban-daban zango na harko kana manhiyan anhu fiha akwai zangon da aka biyo harabun ne ku jihadi an hana ku yin jihadi ba ku ba jihadi wa hadha yawma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bi makkah wanda ya kasance a lokacin da manzalla yana garin makka ba a ba su daman yin jihadi ba kwata kwata fa kanu ma'murina bi kaffil aidi an umarci su kowa ya kame hannun shi wa iqami salata wa ita'i zakata su tsayar da sallah su ba da zakka kawai abin da ka umarci su kenan Allah ce alam tara ila allazina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakka kaga anan umurta su akai akan cewa kuffu aydiyakum ku kame hannayen kar ku yi jihadin nan ku tsayar da sallah ku bayar da zakka fal man'u li anna al muslimina la yastati'una wa laysa lahum dawla wala quwwa basu da kasa basu da karhi ba za su iya yaki ba da aka ba umurce su ba aka ce kar wanda ya yi wani wa kana Allah ya amuru nabiyahu Allah yana umurtan manzon shi bis sabri akan hakuri was safhi wal intizar ya jira ba yanzu ba akwai lokacin da Allah zai ka bada wannan umurnin wannan shine marhala ta farko marhala ta biyu lamma hajara nabi sallallahu alaihi wasallam madinati wa qamat dawla dawlat al-islam lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma garin Madina aka tsayar da daula ta musulunci ne aka yi a lokacin uzina bil qitali wa lam yu'mar aka ce an ba ku izinin kuna iya jihadi kuna iya yaƙi amma ba umarni ba ne ba in kun ga dama ku yi aika ga a ƙarƙashin wannan ne ya zama to yaƙin badar ai ba kwa huta ba wasu suna nan ma amma kuma da yake abun ganin dama ne wanda ya ga dama ya tafi wanda ya ga dama kuma ya zauna shi ne Allah ce uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir an ba da izini ga waɗanda ake allazina yuqataluna bi annahum zulim wanda ake yakan su su ma su je su mai da martani saboda an zalunce su kuma Allah mai girma da buwaya akan ba su nasara Allah mai iko ne akan haka su waye mutanen nan Allah ce allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin su ne wanda aka fuddo su daga cikin gidajen su ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah kawai dan sun ce ubangijinmu Allah Allah ce walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatu wa masajid yuzkaru fiha smullahi kaseera in ba dan kariya Allah ba da yake bada game da mutane shashin su akan shashi Allah nake karewa yanzu ka duba misil ɗin da rashi take da wanda suke da hatsarin da ya wuce hatsarin bakamman da Amurka ta yi amfani da su a 1945 a can Hiroshima tana da makamin da hatsari shi ya limka wancan su 500 makamai ne malam na fitar hankali kai ba iya kadarta irin asarar da za su iya aihuwa idan aka buga su ta in duniya da an baranta Allah wace da ta jimar tashi saboda dan adam hatsabibi ne Allah ya ce walaula in ba dan daf'ullahin nasa ba Allah yana kare kare mutane da yake ba'dhum bi ba'din shashin su akan shashi aila huddimat sawami da an rushe wuraren bauta na abin da ya sha yahudawa wa bi'un sannan kuma da an rushe wuraren bauta na krista wa salawatun sannan kuma da an hana ma yin sallah wa masajid yuzkaru fi hasmullahi kaseera da masallatin da ake ambatan Allah duka da an hwasa komi kaga an Allah ta uzina an ba su izini marhala ta uku zango na uku shine Allah umira bil qitali bi qitali man qatala sai Allah ya umarnin cewa duk wanda ya yaƙe ku kuma ku yaƙe shi kaga na fara aka ce kasu yaƙi na biyu aka ce an zalimce ku an ba da izini amma ba dole bane ba in kun ga dama ku yi amma dama kuma ku bari na uku aka ce musu duk wanda ya taba ku kuma ku taba shi wal kafu amma lam yuqatil aka ce wanda kuma bai taba kuma ku kyale shi shine bayanin da Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yaƙan ku dan Allah kenan sun yaƙi ku saboda kuna bin Allah saboda kuna addinin musulunci amma Allah ya ce wala ta'tadu karku karku yi ta'addanci wannan jan hankali ne ake ga musulmai shi yasa manzo Allah in aka hada rundunar yaƙi ba a kashe mata ba a kashe yara ba a kashe tsahi ba a rushe gidaje ba a bata ruwa ba a ba a girbe itace duk wani abin da ka sani muqaddasa da na ba a taba su musulunci abu ne wanda yake tsari ne na ƙarshe saboda tsarin Allah ne wala ta'tadu Allah ce inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah baya san ta'adda duk da jihadin zaku ta amma Allah bai san ta'addanci marhala ta hudu lamma qawiyal muslimuna lokacin da musulmai suka yi karhi wa kanat lahum shauka walil islami daula umiru bil qitali mutlaqan aka ce duk wanda ku ga ya kamata ku yaka akan ya shiga addini ku yake shi shine Allah ce fa idan salakhal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum idan waɗannan watanni na alfarma suka shige ku yaƙi mashirikai duk inda kuka same su haisu wajattumuhum wa khuzuhum wahsuruhum ku ɗoke su ku matse su wa qu'udu lahum kullu marsadin duk wata hanyar da za su samu sakewa ku zamne musu kan wannan hanyar Allah ce wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah wannan shine zango na ku wanda lokacin ko musulunci yake cikin izza to amma wadannan abubuwan gaba ɗaya a yau ina ga kusan a marhalar ta farko ake an zubda su saboda shi jihadi yana buƙatar a ba mutane tarbiyya dole sai sun tarbiyyantu in ba su tarbiyyantu ba jihadin da za a yi ga jihadi na kata-kata a cikin ku yi mana ku hasa ƙarya ku hasa ake kira shi yanke yanke zumunta yaudara da cin amana da alfasha ka ga musulmi yana aikata abubuwan da sai a hankali to dan abubuwan duka kai ma da kanka kama kanka da kanka jihadi wallazina jahadu fina allati lanahdiyannahum subulana ka fasa waɗannan abubuwan da kake a lokacin ka samu kimtsi da tarbiyya wanda wannan zai iya mahada maka hanya zuwa ga wancan jihadin ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata kenan sai mu tashi gabar da maliki cewa nu'minu bil bil bil kiramil katibin fa inna allaha qad ja'alahum alaina hafizin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله